إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na masjidu da'awati wal irshad inda za mu ci gaba da karatun littafin da muka saba karantawa a kowace ranar juma'a shine littafi na umdatul ahkam muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kahin mu ci gaba daga inda za mu tashi akwai tambaya guda ɗai a tambayar ta hoto ce daga wata mata take cewa a satin da ya wuce a kwana biyu da suka wuce mun yi wa'azi a wata anguwa inda muka kawo labarin wani bawan Allah da alimamul ghazali ya kawo labarinsa shi mutum ne wanda ya kasance mai son ibada mai yawan ibada suna ɗaya daga cikin da ake ce musu az-zuhadu al-ubadu ma'ana wanda su ibada kawai suka sama gaba aka yi aka yi aka yi aure ya yin aure sai da shekaru suka yi tsawo wataran yana kwana a bacci sai ya maholkin ana a lahira an yi tashin alkiyama a lahiran nan ana a cikin rana rana tana bugun mutane ana cikin kishirwa sai ga wasu 'yan yara suna zuwa da kofofi suna rarraba mutane ruwa lokacin da sai ga yaro ya zo ya wuce ya ba wani an zo ana ta wuce shi ba a ba shi su shi kuma ana ba wasu sai ya tari yaro guda ce kai ba ni in sha tun ɗazu kuke wuce ne sai ya ce ba a umurce mu da mu baka ba ya ce ba kowa muke ba wannan ruwan ba sai ya ce ku su wane ne sai ce mu ne wa'anda muka rasu muna yara ga iyayenmu duk wa'anda kaga muna shayarwa su ne iyayenmu wanda baya da ɗa a cikinmu ba ma shayar da su ba ma shayar da shi ruwa an gane da kyau ko haka aka yi sai ya holka yana holkawa daga kwana abin da ya fara faɗi shine zawijuni zawijuni ku yi mini aure ku yi mini aure dan sai ta hanyar aure za a samu mi za a samu ɗiya ko jayyid to shine ta ce shin wai wannan falalar da aka faɗi na cewa yara za su ceci iyayensu a ranar tashi alkiyama yara ƙanana wanda suka rasu shin harta matar da ta kashe ɗanta tana a ciki ita ce tambayar ta kuma ga dukkan alamu tambayar da ta yi mini ita ce abin ya shafa domin matar Allah ya jarabce ni da tana yawan yi mini tambayoyi tambayoyi na tashin hankali daga cikin su na taɓa ba ku tambayar ko tana tambayar waishin wadda ta kashe ɗanta Allah zai iya gafarta mata na ka muku labarin ta dai to har yanzu ita dai ce shin Allah madaukakin sa shin wannan yaron yaron da ta kashe zai iya cetonta zai iya bata ruwa a ranar tashi alkiyama ita ce tambayar ta an gane da kyau ko jayyid to amsa anan shine wannan Allahu a'lam abu ne wanda yake na ilimin gaibi sai dai a zato mafi rinjaye shine a zato mafi rinjaye ba ta wannan yaron ba zai iya cecenta ba ma'ana ba zai cece ta ba dalilin kuma shine al-imamu al-qurtubi yake cewa a ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa idal maw'udatu su'ilat yake cewa a ranar tashin alkiyama iyaye waɗanda suka kashe ɗiyansu ɗiyan nan za su jawo su su zo a gaban Allah maɗaukakin sarki su kawo su ce ya Allah iyayenmu sun kashe mu ka tambayi su dan me yasa suka kashe mu ma'ana marmakon su baku ruwa me za su yi da ku rikici za a yi da ku to wanda kai rikici da shi kuma kana ceton shi to wannan shine kenan kenan shine zato mafi rinjaye na cewa ba sa daga cikin wanda za su ceci iyayensu wanda suka kashe ɗiyan nasu Allah ya gafarta muna idan ba manta ba a yau za mu tashi a mai da suna kitabul ashriba kitabu al-ashriba littahi mai bayani akan al-ashriba me ake ce ma al-ashriba al-ashriba jam'i ne na ashurb an gane da kyau ko ma'ana abubuwan sha kenan littahi mai bayani akan abubuwan sha idan aka ce abubuwan sha kuma ya kumshi abubuwa da yawa ya kumshi ruwa ya kumshi soɓo ya kumshi jus duk dai wani abu wanda za a sha da nuhin ya walwale kishirwa ko kuma ya biya wata bukata to ana ce mishi al'ashriba wannan babin ya kumshe sa da farko dai malam ya kawo hadisi na abdullahi bin umar yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan umar yardar allah ta ƙara tabbata a gare sa anna umara qala ala mimbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai umar ya ce a kan mimbarin manzon allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata a gare sa amma ba'du bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane innahu nazala tahrimul khamri lallai haramcin giya ya sabka wa hiya min khamsatin kuma ita giyan nan daga abubuwa guda biyar ne ma'ana a zamanin gada muke da abubuwa guda biyar ake yin giya ya ce minal inabi daga inabi wa tamri da kuma dabino wal asali da zuma wal hinta da alkama والشعير da sha'ir wal khamru sai yace karshe dai wal khamru abinda ake ce magiya ma khamar al aqlu shine dukkanin abinda ya tahiyar da hankali an gane da kyau ko bayan ya zano wa'annan abubuwa guda biyar wanda su laraba suka sani ake yin giya da su sai ce kai karshe dai in ma akwai abin da ban zano ba to giya shine duk abin da ya tahiyar da hankali yace thalathun abubuwa guda uku wadittu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na so a ce manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa kana ahida ilaina fihinna ya yi muna bayanin su shine ma'anan kana ahida ilaina fihinna ya yi muna bayanin su a ahdan nan tahi ilaihi bayani wanda za mu ƙarewa zuwa gare sa ya ce aljaddu na harko shine kaka walkalala da kuma alkalala alkalala shine wanda ya mutu baya da ɗa namiji sannan kuma baya da uba namiji wa abuwabun min abuwabin riba da kuma wasu ƙohohi na daga cikin ƙohohin riba wannan hadisin abdullahi bin umar ne ke ba da labarin abun da ma'aifinsa ya ce ya ce ma'aifinsa ya hau akan mimbarin manzon allah yana hudu ba da ya hau sai ya ce bayan haka ya ku mutane yana ɗaya daga cikin ladabi na hudu ba a ce ayyuhan nas wannan yana ɗaya daga cikin istilahatul khutba wanda ya dace a ce wannan istilahin ba a bar sa ba a wajen hudu ba ayyuhan nas ya ku mutane yace lallai haramcin giya ya sabka kuma wannan giyar mu a lokacin da muka saba mun saba da abubuwa guda biyar ake yin ta to kusan da cewa ko da babu ɗaya daga ko da an samu wani ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda biyar ko da an samu wani abu wanda baya daga cikin wannan abubuwa guda biyar da na zano ya ce to kusan da cewa dai abin da ake ce magiya ma khamar al'aqlu shine duk abin da ya tahiyar da hankali sannan Umar sai kara cewa abubuwa guda uku na so a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya muna bayanin su bayani gamsashe sai ya ce na farko a shine bayani akan gado na kaka kun san gado na kaka gado ne wanda yake da rikitarwa sosai wanda suka san ilimin gado haka sun san da wannan gado ne mai rikitarwa sosai shine ake ce ma aljaddu ma al'ikhwa to gado na kaka ya ce naso a ce manzo Allah ya muna bayani shi sosai domin akwai rikitarwa a ciki na biyu kuma sai ke cewa alkalala alkalala shine wanda ya rasu mai yake da suna baya da ɗa ko kuma ma'aifi namiji sannan ya ce akwai kuma wasu hanyoyi na riba ya ce su ma naso a ce manzon Allah ya muna bayanin su a takaice wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa guda kamar haka abu na farko wannan hadisin yana nuna muna ma'anar giya ma'anar giya shine mi duk abin da zai tahiyar da hankali kenan ba sai an tsaya maka bayanin ba shine abin da aka yi da da zuma ko abin da aka yi da inabi ko abin da aka yi da dabino a'a da dai abu zai tahiyar da hankali to ya zama mi ya zama giya kenan me yake shiga a ciki a wannan zamanin namu shine kwata ko san kwata tana sa maye ko amma na san ba kowa dai take sa ba tunda idan kuka lura akwai wasu daga cikin mashaya da za su mi za su zo a bakin gota idan suka zo a bakin gota za su kada sai sun kada wannan hamamin ya taso sai su shika idan suka shika sai su mi sai su shiga a cikin wata duniya shikenan sun yi su to kun ga shi ma wannan ya zama ya zama giya an gane da ke ko da kuma kwayoyi da ake sha irin su tramol wanda a asali magani ne aka yi sai ya koma kwaya ya koma giya to duka dai abin da zai tahiyar da hankali ya zama mi ya zama giya a wannan hadisi har yanzu yana karantar da mu wata ka'ida da al-Imam Shafi'i yake da yake cewa ma min ahadin illa wa tadhhabu anhu sunnatu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'dhubu anhu al-Imam Shafi'i yake cewa babu wani mutum a duniya face sai ya kasance wani daga cikin hadisan manzon Allah ya rasa saninsa ba san ko an gane da kyau ba abin lura anan shine Umar ananniyan yana nuhin wa'in abun guda uku da ya ce manzon Allah bai yi bayanin so bayani yadda ya kamata abu ne wanda yake fahimtar sa ne kamar yadda malamai suka faɗi ma'ana a nan umar kamar bai san hadisan da suka yi bayani akan mi ba akan kaka gadon kaka bai san hadisai masu yawa wanda suke bayani akan wanda ya mutu baya da ɗa ko ma'aifi bai san hadisai da wanda suke bayani akan wasu ƙohohi na riba wanda bai sani ba kun ga ashe rishin sanin wannan shi ya ja gami shi ja ga hayyace ai ba ai bayanin su ba yanda ya kamata abin da yake ka'ida shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba sai da me sai da ya bayyana mana duk wani alkhairi ma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa dallana ala kulli khairin wa illa hadharana an kulli sharrin manzon Allah bai mutu ba face duk wani alkhairi ya nuna mana shi face duk wani sharri ya ja mana kunnuwa a kansa kenan wannan yana nuna Umar bai san wasu hadisai ba wanda suka yi bayani akan wannan kenan wannan hadisin kuma har yanzu yana karantar da mu ashe akan cewa riba abu ne wanda yake mai rikitarwa tana shiga a cikin juna sosai wanda lokacin da muka yi a ke da suna akwai kitabun riba da muka yi ko kitabun riba wa sarf mun yi bayani mai faɗi akan wannan ribakin wanda kenan yake tunawa zai gane abubuwa da yawa daga cikin abin da suka shahiri ba sai mu zo a hadisi na gaba hadisi na gamma yake cewa an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa su'ila anil bit'i an tambaisa dangane da al bit'i an gane ko al bit'i shine me yake da suna kaman giya ce da suke yi da zuma wani ji ne da suke yi da zuma an tambayi manzo Allah dangane da albit'i faƙala sai ya ce kullu sharabin dukkanin abun sha askara da ya samaye fahuwa haramun to shi haramun ne ƙala radiyallahu anhu yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa sai ya ce albit'u abinda ake ce ma albit'u nabizul asali shine ji na giya ji na zuma an gane da kyau ko shine suke ce ma albit'i wannan hadisin me yake nuna muna yana nuna muna dai me yake da suna a kai tsaye da an ce giya ana nuhin dukkanin abin da zai iya tahiyar da hankali wannan shine kenan abin da wannan hadisi yake karantar da mu a wannan hadisi malamai suke cewa yana ɗaya daga cikin abin da ake ce ma jawami'u kalimin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzo Allah zai faɗi wata magana ce takaitatta amma kuma a ƙarƙashin ta mi za a iya rubuta littattafai a ƙarƙashi kun ga ƙarƙashin wannan hadisin da manzon Allah ya ce duk abun da duk abun shan da yake sa maye to shi haramun ne to kun ga a ƙarƙashin sa za a mi za a hiddo abubuwa masu yawa shine ma'ana jawami'u kalimin nabi sallallahu alaihi wa sallam aha kenan shi ma wannan hadisin yana nuna muna haramci na kai tsaye na shan giya kenan wannan hadisin yana muna ɗaya daga cikin abubuwan da suka haramta a sha su hadisi na gaba shine hadisin abdullahi bin abbas malai ke cewa an abdullahi bin abbas an karɓo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yardar allah ta ƙara tabbata a gare su su biyu shi da ma'aifinsa ƙala ya ce balaga umara anna fulanan ba a khamran labari ya iski umar akan cewa wane ya sai da giya faƙala sai ya ce ƙatalallahu fulanan Allah ya ɗebe ma wani albarka an gane da kyau ko kun san umar akwai zahi gare shi ko da yake qatalallahu fulanan Allah ya ɗebe masa albarka alam ya'lam anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala shin bai san da cewa ba manzon Allah ya ce qatalallahu yahuda Allah ya tsine ma yahudawa ko kuma Allah ya tsine ma yahudawa duka ma'anan su guda hurrimat alaihimu shuhumu an haramta musu ashuhum shine kitse na mushe fajamaluha sai suka narke wannan kitsan faba'uha sai suka sayar da shi an gane da kyau ko wannan hadisin kenan a yanda abdullahi bin abbas yake cewa an ba umar labari ne akan cewa wane ya sai da giya shi bai sha amma dai yana saidawa sai ya ce to irin wannan manzon allah ya tsine musu domin ya zo a hadisi manzon allah ya ce allah ya tsine ma yahudawa domin lokacin da aka haramta musu cin kitse na mushe sai suka narke sai suka je suka saida shi ban san an gane da kyau ba kamar dubara ce suka yi mun taba gamuwa da irin wannan hadisin a can baya ko wannan hadisin a kai sai abin da yake nuna muna shine haramcin me haramcin sai da giya hadisi na sama ya muna bayanin me haramcin shan giya shi kuma wannan hadisin sai muna me sai muna bayanin haramcin sayar da ita kenan kamar yadda baya halatta ka sha giya haka kuma baya halatta a me baya halatta ka sayar da ita asali ƙa'ida ce a wajen mai da suna maluman fikihu suke cewa kullu ma la ya juzu tanawuluhu aw shurbuhu fa bai'uhu haramun dukkanin abun da ya haramta a cisa ko kuma a shasa to sayar da shi haramun ne ka rike wannan a matsayin ka'ida kullu ma la ya juzu akluhu aw shurbuhu fa bai'uhu haramun dukkanin abin da baya halatta a cisa ko a shasa to sayar da shi haramun ne an gane da kyau ko to misalai wannan suna da yawa ko misali kawan mi wa zai ba mu misali misali na harko da ya kamata a ci ya zo muku cin kai a jazakumullahu khairan shine babban misali dan saboda me yasa nace babban misali dan saboda akwai yan shigar da su gani ba haramun bace amma giya babu dan giyan da zai ce ma ba haramun bace ko shine wannan amma akwai wani musulmin da yake sallah ma mai yiwa ma yana dan karatu amma dan saboda shubha sai ce mi ai ta ba haramun bace dan Allah bai zo karara ba yace ta ba haramun ce kamar yanda yace giya haramun ce to kun ga wannan jahilci ne to kenan kai tsaye sayar da ta ba haramun ne zaka ga ko mutun yana ikirarin shi mai addini ne zaka ga mutun yana ikirarin shi mai neman halal ne amma kuma yana da tebur yana sai da taba a cikin teburkin nasa kenan ya kai mai tebur da kake sai da taba ka san da cewa kana bata halaliyarka ma'ana kana bata kasuwancinka domin kuɗin da kake saida kake samu ta hanyar sayar da ta hanyar sayar da taba to ka san da cewa haram kake ci kuma kana ciyar da 'ya'yanka da haram wannan shine hadarin cin haram musamman ya kasance mutum magidanci ne a nan nake faɗakar da iyaye musamman maza akan mu yi taka tsantsan da wa'anda ma da wa'anda za su auren ɗiyanmu idan mutum ya zo auren 'yarka kai ƙoƙarin binciken kasuwancinsa kenan kada kai tsaye a yi abada kenan idan aka kasuwancinsa haramun ne to babu albarka a cikin auren domin za su samu za a samu maka jikoki wanda ba su da albarka za ka ga mafi yawancin manya-manyan 'yan dabakin nan da 'yan jagaliya za ka ga mafi yawancinsu maciya haram ne an gane da kyau ko mutanen banza mafi yawanci za ka gani suke aihuwa mutanen banza ko wannan shine kenan akwai labarin wani malami ke ba da labarin daga cikin malaman saudiya yake ba da labarin wani matashi da ya aksidan an gane da kyau ko da ya aksidan ya mutu a cikin wannan aksidan kin sai aka kawo sa a likita da aka kawo sa a likita to an yi daidai akwai wasu daga cikin samari wanda suke masu kokari da masu son addini su yana ɗaya daga cikin aikin su suna tahiya wajen wankin gawa su yi a kyauta an gane da kyau ko ma'ana kamar yadda za a samu wasu malamai su zamna suna jiran a kawo gawa su yi mata sallah alhali ba su da alaka da ita to haka akwai masu wanka akan haka nan sai wani saurayi ya ce a bashi shi zai wanke wannan yaron da aka zo aka kawo wannan yaron akan ya wanke sa ya zo yana ma wannan yaron wankin ya ce da ya buɗe huskarsa sai ga huska ce mai ɗan karen kyawo shi da ya birge shi ina ma a ce shi ke da wannan kyawon ya ce ya fara mishi wanka yana mishi wanka sai ya fara yin masara masara ya fara yin tsanwa tsanwa ya ce ya fara yin bula-bula har sai dai kai ga gawar nan ta yaron nan sai da ta yi baki kirin ya ce a wannan lokacin sai ji tsoro ya rufe gawar ya ta ya ce bai iya wanke ta aka kirawo lattizo mai wankin gawa shi ma yana zakuwa ya bude ya ce ina bai iya wankin wannan gawar shi kuma lattizon a kamar yadda malamin ya faɗi ya fara shi ma ya fara kuma sai shi kuma wani irin wari ya bugo sa ya ce sai ya shayi lokacin da ya shayi sai ya ta ya ce a kirawo wanga muke da suna a kirawo ma'aifan wannan yaron ko da suka huta ai aka yi daidai ga wani mutum a tsaye yana kunna karanta ba yana busawa aka ce ina ma'aihin wannan gawar sai ce gani ne da karanta ba shi yana busawa tun daga nan ka san ku akwai matsala ko an maka mutuwa ɗanka ne mutu amma kuma kana busa karanta ba ko da yake mafi yawanci sun shanta in suna cikin matsala ko to wannan shine sai ya ce wannan yaron da kuka kawo ya aka yi ga mana kaɗan daga cikin halinsa ce ka a ce ai wannan yaron shaidani ne a dala da shi da uban duka ba shaidanu ba ne ya ce shaidani ne ai ko sallah ba yi an gane da ke ko ya ce to ɗauki gawa kan ba mu iya wanke ta haka ya ɗauki gawa shi ya ɗauki gawa wannan yaron aka tattara ya ce bu san da yadda aka yi da ita ba an gane da ke ko to muhallin shahida nan ne kun ga dan ta bayami ya ahi yaro wanda yake wanda baya sallah to haka ne dai kenan shi yasa malamai suke cewa babbar tarbiyyar da zaka ma danka shine ka fara tarbiyyantar da kanka sannan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul nisa wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan wa'anda suke tsoron idan suka mutu su me yake da suna za su bar diya ƙanana khafu alaihim da suke tsoron su su kaskanta su rasa wanda zai kula da su tarbiyyar su ta lalace sai Allah ce falyattaqullah su ji tsoron Allah ma'ana idan suka ji tsoron Allah tsoron Allah nan da suka ji shi kuma Allah dalilin wannan ya musu lamunin diyansu idan suka bar su ba ba zai mi ba ba zai wulakantar da su ba zai tarbiyantar da su duk mutunan kirki idan ya bar ƴaƴa to in Allah ya yarda Allah madaukakin sarki zai kula masa da wayannan ƴaƴan zaka ga sun taso masu kula da addini da abin da ya kama da haka kenan dai na farko idan ka ga tarbiyyar ɗanka ta lalace ka rasa me yake da suna ka rasa ciwo kansa to ka fara binciken kanka Allah ya ganar da mu a kina wannan hadisin yana nuna muna dai sayar da duk wani abu wanda yake shan sa haramun ne to wannan abun sayar da shi laihi ne idan mutum ya yi sa yana cin haram aha alaikum wa eh aha matsayin mi zaki a jaki a sayar da jaki e to shi sayar da jaki a ana sayar da shi don saboda akwai amfanin da yake yi an gane da ke ko daga cikin amfanin da yake shine yana ɗaukar kaya tun a lokacin manzo Allah ana sayar da shi to wannan yanzu dai akwai ka'ida da za ta balwale maka wannan suke cewa li kulli qa'idatin mustathniyat duk ka'ida tana da togaciya an gane da kyau ko jayid aka ce duk abin da cin sa haramun ne to sayar da shi haramun ne to amma akwai wasu abu wanda mi aka halatta su a saida an gane da kyau ko aka ce me yake da suna ku ba mu misalin wani abu wanda aka ce duk wanda ya kaza to kaza ne aha jayid akwai misalai da yawa misali na malamai da suke cewa al-yasiru mughtafarun wannadiru la hukma la an gane da ke ko suke cewa abu dan kadan ana yahe shi to amma daga cikin abubuwan da suke ko yan kadan ne ba a yahe su sune giya an gane da ke ko giya ko mi karancin ta haramun ne shanta amma yanzu kana hutsari sai das das das kin nan ya tabo maka za a ce dole sai ka bi da das das das kin nan ka wanke shi ba za ba za a ce maka haka ba za ka je kai ibadar ka wannan dan dan kadan kin nan baya komi an gane da ke ko wannan shi dai ne kenan insha Allah kenan jaki baya shiga a cikin ka'idar a takaice nan muka zo karshen kitabu al'ashiri ba ko mun yi hadisan gaba ɗaya ko jayid to zan ba ku ka'ida guda uku wanda za ta nuna muku wanda idan kuka rike wannan ka'idodin guda uku za ku san duk abin da yake shan sa haramun ne da wanda yake ba haramun ba ka'ida ta horko suke cewa al'asul fi sharabil hilli illa bi dalil asali dukkanin abin da ake sha to ya halatta a sha shi sai da dalilin da ya nuna cewa shan wannan haramun ne an gane da kyau ko gaba ɗayan abin da aka haramta suna suna zakuwa ne karkashin abubuwa guda guda uku kamar haka na farko shine almusakirat dukkanin abin da yake sa maye shan sa haramun ne na biyu shine annajasat dukkanin abin da najasa ne shan sa haramun ne kamar shan hitsarin mutum ko kun ga haramun ne kamar shan hitsarin jaki haramun ne to shan hitsarin mi kuma a shanu waye ce shanu akwai matsala in kuka ce shanu a kwanakin bayan na taɓa baku ka'ida ko an gane da kyau ko suka ce kare ko yawa jazakumullahu khairan kare aha jayyid alade ko to da abin da ya kama da haka kenan me yake da suna duk abin da yake najasa ne shan sa menene shan sa haramun ne jayyid idan aka ce kuma najasa hatta wani abun da yake kazanta ne sosai yana iya shiga a ciki to ka'ida ta uku shine a in gani menene ka'ida ta uku subhanallah muka ce abin da yake sa maye ko yawwa na uku shine a asummu wa ma yadurru shine poison da dukkanin abin da yake cutarwa dukkanin abin da shan sai na cutarwa to shi ma shan sa menene shan sa haramun ne shi ba najasa bane kun baya sa maye amma da in ka sha zaka iya cutuwa kamar shan acid acid kun gani ai ba a cewa me yake da suna acid najasa ne ko kuma shan acid yana sa su a ko babu wanda ya taba sha to wannan shine bai bai sa su amma dai yana mi yana cutarwa yana kashewa san shan isansi ba najasa bane kun baya sa maye amma kun ga shan sa haramun ne dan saboda mi zai iya cutar da mutum idan ya sha shi to wannan sune kaidodi guda uku idan ka rike shi kenan to bari ba ku misali a lemu ne aka yi lemu natural shi natural aka yi ya yi kwana uku ko da aka ɗoko ya yi hunhuna ya yi gudashi-gudashi hamma an fara ‘ya'yan tsutsa-tsutsa sun fara hitowa a ciki ya halatta shan wannan lemun don me yasa don zai cutarwa to kun ga ko rike ka'ida da ka rike wannan ka'idar shi kenan an gane da kyau ko wannan shine kenan insha Allah jayyid to za mu je kitabu al-libas littafi mai bayani akan kayan sawa shi ma ka'ida a wajen kayan sawa suke cewa al-aslu fil libasil ibahati illa bi dalil asali dukkanin kaya na sawa halal ne ka sa su sai da dalilin da nuna cewa sa nau'in wa'annan kayan halal ne sa nau'in wannan kayan haramun ne an gane da kyau ko idan aka ce kuma maka aka ce maka asalin abu halal ne to ana nuhin duk abin da kaga dama zaka iya kasa sai in ga dalilin da nuna cewa me haramun ne ka sasa kuma zai nuna maka da cewa ashe mafi yawancin kayan da ake sawa halal ne ko haram haram ne an ai halal ne an gane da kyau ko dan shi sa addini zai gaya maka kayan da suka haramta a sa ne in ya so sauran duka kenan sai ka zaɓa makanka abin da kake so shi yasa da aka zo a wajen abubuwan sha za a gaya maka abubuwan da suka haramta a sha ne sauran kuma ha sai aka barka duk abin da kake so ka sha in dai ka ka nisanci wa'annan jayyid da farko sa kaya yana ɗaya daga cikin almubah ko yana daga cikin almubah ma'ana abun da idan kai ba za a baka lada ba ba za a baka zunubi ba ko ba haka bane haka ne ko to amma akwai ka'ida wadda mun sha gayin ta malamai suke cewa almubahatu tanqalibu ibadatun bin niyyati wal hay'at dukkanin abun da asali idan ka yi sa ba za a baka lada ba ba za a baka zunubi ba to yana iya dalilin wasu abubuwa guda biyu a baka lada in ka yi sa bari mu ɗauki misali na sa kaya ka sai jallabiya sai kai niyyar wannan jallabiyar na saye ta ne don saboda mi don saboda in zan zuwa masallaci da ita za a baka lada ko ba za a baka lada ba za a baka lada an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a sa kaya za a iya baka lada idan ka lazumci niyya da kuma me da kuma sa kayan yanda addini ya umurta a sa misali ka sai jallabiya ka yi niyyar na yi niyyar na sai wannan jallabiyar ce don zuwa masallaci amma sai dai kash matsalar jallabiyar da baya ta hude an gane da kyau ko to in ka sata za a baka lada za a baka lada kuna tsoro ko ina ladan niyya niyya ba za ta yi amfani ba anan don ba a samu na biyun ba sai inda uzuri ma'ana wannan tsagewar da ta za ta hudo mi za ta hudo al'aura an gane da ke ko kenan kun ganin niyya ba ta yi amfani ba sai da uzuri kenan shi yasa ake hada wannan abun guda biyu takan iwa ka yi niyya amma dalilin aikin da ka yi ba ka yi shi yanda aka ce a yi ba sai mi sai ya lalace kamar yadda muka sha ba da misali da maulidi suna yi ne don mi don Allah don girman manzon Allah amma sai dai matsalar mi manzon Allah bai haka ya karantar ai ba ko to shine kenan kai ma rigar haka ne an gane da kyau ko za mu zo da karshe zan baku wasu ka'idodi wanda za ku gane kayan da suke haramun asa an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan sa kaya zai iya zamantowa ibada idan mutum yayi niyya kuma ya sa kayan yanda addini ya umurta a sa da haka ka sai bazan na sai wannan ba zan dalilin in sa ta a ranar sallah sai kuma kai dumki wanda addini ya umurta a yi to shikenan ka sai kayan sallah dan saboda dan saboda koyi da manzon Allah ya ce a sa sabin kaya a ran sallah da ni wannan niyyar ka sai kayan kuma da ka zo sayan kayan sai dai sai ka sai kuma da shire wando da shire kuma da shire yake ma a wajen guwayu ko ko kuma ka so turwakar wanda gwiwa a waje to wannan niyya ta amfane ka bata amfane ka ba don baka sa kayan yanda mi ba yanda addini ya umurta a sa to ga wani kuma na biyu ka sai ba zan ka dumka an gane da kyau ko dan saboda ka zo a wajen biki kai ta barazana ka biya nan ka biya nan ku ne yan rabon burushat ku ne yan rabon yan rabon yawur babu wata niyya mai kyau a cikin zuciyarka kuma da kai dumkin sai kai dumki wanda ba matsatse ba kuma doguwar riga dumkin yayi ko ina ka samu matsala niyya to wannan shine kenan kenan sai an samu mi sai an samu wannan abubuwan guda biyu aha za mu zo hadisi na farko a cikin wannan kitab kin malik ya cewa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala an karbo daga umar dan khattab yardar Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce la talbasu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la talbasu alharira kada ku sanya alharir kada ku sanya alharir sai ke cewa fa innahu man labisahu domin duk wanda ya sanya sa fi duniya a cikin duniya lam yalbashu fil akhira to ba zai sanya sa ba a lahira an gane da kyau ko wannan hadisin akwai tsoratarwa sosai a cikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku sanya hariri me ake ce ma alharir shine sowa ko da hausa akwai sunan da suke masa namanta sunan akwai wanda zai tuno muna sunan shi da hausa yana da suna da hausa jayid aha shine sowa dai wannan wasu kaya ne wanda masu tafshi sosai in kana saye da su ma sai kai tsammanin baka saye da kaya an gane da kyau ko dan saboda tafshin su kaya ne masu laushi sosai kuma tsutsa ke yin su ko an yawan samun su a wajen indiya da wajen china china kinnan jayid da turanci suna ce musu suwa ya ce kada ku sanya hariri domin duk wanda ya sanya sa a duniya ba zai sanya sa ba a lahira jayid don me yasa musulunci ya hana sa hariri da farko dai wannan hukuncin ya shahi maza ne kawai mata su ya halatta su sanya harir ya halatta sanya alhariri malamai suka ce abin da yasa aka halatta ma mata dan saboda su mata ana son su ci ado dama ana son su yi kawa shi yasa kaga ya halatta su sa yan kunnai ya halatta su sa dan warwaro da abin da ya kama da haka amma kai namiji fa ba za ka yi dan kunnai ba za ka sa dan saboda ba yawan ado ake so kai gare ka ba da namiji to su kun mata dalilin wannan sai aka halatta musu wasu abubuwa da aka haramta muna kamar zinariya kun ga haramun ne maza ko su yi amfani da ita amma kun mata an halatta musu dan su yi ado to kenan manzo Allah yake cewa duk wanda ya sa me yake da suna suwakin nan ba zai sa shi ba a aljanna kasancewar wannan kayan na alhariri suna ɗaya daga cikin kaya na 'yan aljanna za ku ga ayoyi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana, yana siffanta 'yan aljanna sai siffanta su da mi sai siffanta su da me yake da suna sa kaya na hariri yalbasuna thiyaban khuduran min istabraq da kuma ayoyi dai wanda suke bayani sosai alhudur da istabrak duka suna shiga a cikin nau'i istabrak yana shiga a cikin nau'i na hariri an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan a ƙarƙashin wannan hadisin malamai suke cewa mafi yawancin abin da Allah ya haramta a duniya idan mutum ya mutu yana yin sa to za a haramta mishi ko da a ce ya shiga aljanna kamar shan giya ko duk wanda ya mutu yana shan giya ba zai sha ta ina ba ba zai sha ta aljanna ba duk wanda ya mutu yana sa kayan hariri na ana nufin wanda ya mutu amma dan saboda ka taba sawa wannan ba zai hana ka sa kayan ba a ƙarƙashin wannan ne malamai suka kiyasin cewa a duniya akwai music ko a aljanna ma akwai music an gane da kyau ko kamar da hadisai asar da suka nuna wannan akwai music kamar da 'yan matansu za su yi musu kiɗa za su yi musu waƙe a cikin aljanna to wannan musikin wasu malamai suke cewa dalilin wannan hadisin da sauran hadisai da suke nuna abin da aka haramta idan ka yi sa ka mutu kana yin sa ba za ka same sa ba aljanna suka ce to hatta waka kenan idan kana sauranta a nan duniya in Allah ya kaddara za ka shiga aljanna ba za ka ji mi ba ba za ka ji ta aljanna ba kenan wannan kalubale ne ga duk wani wanda wani sabon Allah yake birge sa akan cewa yayi haƙuri a aljanna idan ya je zai yi wannan abin da yake sha'awa da yake son yi a nan duniya an gane da ke ko kai salihi saurayi ne kana ganin abokanka suna shaye-shaye suna shiga wata duniya wata dan abin na birge ka ka ni ma ya kamata in dan gwada in shiga wannan duniyar to sai ka hana kanka dan mi dan saboda ka san idan ka je aljanna zaka shata wannan shine kenan insha Allah hadisi na biyu malai yake cewa an Huzaifa ibn al-Yamani an karbo daga Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ya dar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah yana cewa la talbasul harira kada ku sanya hariri walad dibaja ko kuma dibaji shi ma addibaj nau'i ne na harir an gane da kyau ko mafi yawanci harir ne wanda a cikinsa harir ne amma a wajensa in kaya ne wanda aka saba kawai misalin wannan kayan sai ya kasance a kasansu a cikinsu harir ne amma a samansu wani nau'i ne na mi wani nau'i ne na tisi hakan ga to shi ake cewa addibaj kenan kada ku sanya hariri ko kuma dibaji wala tashrabu fi aniyati dhahabi wal fidda kuma kada ku sha a cikin kwano ko ƙwarya ta zinariya da azurfa wala ta'kulu fi sihafihima kuma kada ku ci a cikin tururuwansu fa innaha lahum fi dunya domin tasu ce a duniya walakum fil akhira ku kuma taku ce a lahira kinan wannan Huzaifa ne ke cewa ya ji manzon Allah yana cewa yana hani daga abubuwa kamar haka yana hani akan sanya hariri da dibaji da kuma sha ko ci a cikin kwano ko kohi nami na zinariya da azurfa sai manzon Allah ya gai dalilin da yasa ya hana mu sanya wa'annan kayan da kuma ci a cikin wa'annan abubuwan yace fa innaha lahum fid dunya domin nasu ne a duniya suwa kafirai ko walakum fil akhirah ku kuma naku ne a lahira an gane da kyau ko wannan hadisi babban dalili ne akan cewa su kafirai suna jin daɗin su ne a nan duniya idan sun je a lahira shikenan ta ƙare musu wannan hadisi babban dalili ne mai kwantar ma mutunan kirki hankali akan cewa wahalar da yake sha a duniya haka ne ya kamata ya sha ta domin zai je a lahira ya samu kishiyarta an gane da kyau ko ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kasan mumuni ce aljannar kafiri ce ashe duk lokacin da ka samu duniyarka a cikin duniya kana abin da kake so baka siffantu ba da siffa ta dan kaso da aka siffanta mumuni da dan kaso ana nuhin me ana nuhin ba komi yake so yake yi ba ba komi yake sha'awa yake yi ba yana da wasu kaidodi yana da allan da zai hana sa yana da allan da zai tilasta masa yi to wannan shine shi kuma kafiri fa baya da ubangijin da zai sasa dole yayi baya da ubangijin sa zai hana masa ma'ana a wajen dokoki ake nuhi kenan wannan shine kenan shi yasa ma a ranar tashi alkiyama mi Allah madaukakin sarki zai ce ma kafirai wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ranar da aka gitta kafirai a cikin wuta sai a ce musu dadin ku kun tahiyar da shi a duniya a yau za ku dandana azaba ta wuta wadda kusance kuna kafirce ma a nan ne duniya wannan shine kenan kenan kada ya tara maka da hankali kaga wasu suna a cikin ni'ima kai kokarin neman ni'ima wadda take dorewa wadda ba ta karewa ita ce ni'ima ta aljanna Allah ya datar da mu da ita kai tsaye kenan wannan hadisin a wannan babin har yanzu yana ƙara tabbatar muna da haramcin mai yake da suna sanya hariri da kuma dibaji a hadisi na gaba bala yake cewa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu an karbo daga umar dan khattab yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa naha al-lubsil hariri ya yi hani akan sanya hariri illa hakaza sai dai haka wa rafa'a lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama isba'aihi sai manzon Allah ya daga muna in yatsansa as-sababa manuniya wal wusta da dan tsakiya wali muslimin ga riwaya ta imam muslim na ha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabin allah tsira da amincin allah ya kara tabbata a gare sa ya yi hani allubsil hariri dangane da sanya hariri illa maudi a usba'aini sai dai wajen aje yan yatsa guda biyu au thalathin ko yan yatsa guda uku au arba'in ko kuma yan yatsa guda hudu wannan shine kenan jayyid kenan wannan hadisin a aha an tsallake kenan jayyid anil barra bin azib to ni ajeri na anan shine ajeri na anan shine jayyid aha anil barra bin azib to wannan hadisi kun ga mun kare shi kenan ai kun gan shi ko ba sai mun koma mishi ba ko lokacin da fassara shi kuna kallon shi a jayyid ina da littafi wanda ba zai samu sabani da naku ba bari in koma nawa wanda babu sabani da naku a ciki a jayyid ta za mu zo a hadisun barra ko jayyid yake cewa anil barra bin azibin an karbo daga barra dan azib a radiyallahu anhu yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala ya ce ma ra'aitu min dhilimmatin ban taba ganin wani mutum ma'abuci limma ba me ake ce ma limma har yanzu tausai ba aha ban taba ganin wani mutum wanda yake ma'abuci limma ba me ake ce ma limma shine gashi wanda yake zubo ma mutum ya kawo mishi haɗi zuwa ga kuma ga kunnai an gane da kyau ko shine limma ban taba ganin mutum mai gashi ba wanda yake zuwa har wajen kunnuwansa fi hullatin hamra'a a cikin meke da suna komple shine hulla idan laraba suka ce alhulla suna nihin riga da wando ko kuma lage da bance ban taba ganin wani mutum ba a cikin konhile ko kuma komple guda komple hamra a cikin kaya wanda suke jajaye ahsana da yahi kyawo min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawar manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa lahu sha'run yana da gashi ya duribu ila mankibaihi wanda har yana bugun kahwaɗu shine almankib ma'ana ya zubo hatta idan ana iska gashin yana ɗan bugun kahwaɗunsa ba'idu ma bainal mankibaini wanda yake yana da faɗin gaba shine ba'idu ma bainal mankibaini yana da faɗin gaba an gane da kyau ko faɗin gaba siffa ce ta me mafi yawanci siffa ce ta me siffa ce ta ƙarhi an gane da kyau ko laisa bil qasiri shi ba gajere ba ne wala bitawil sannan kuma ba dogo ba ne wannan hadisin a bara ne yake siffanta muna wasu daga cikin siffofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siffa ta harko ya ce manzon Allah ya kasance mutum ne mai gashi wanda yake yana kai ga kunnuwa idan ya shace shi ma yana mi yana kai ga har yana bugun kafaɗa yana zuba akan kafaɗa an gane da kyau ko wannan shine kenan daga cikin kuma siffansa yana da faɗin gaba an gane da kyau ko kuma sannan ba dogo ba ne sannan kuma ba gajere ba ne kaɗan daga cikin sufofin da aka zano a cikin wannan hadisin ya ce bai taɓa ganin wani mutum a cikin kwamfleja ba mai kyawu kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin ne sa aka kawo wannan hadisin dan a nuna a nuna mana halaccin sa kaya mai jajaye ko jayyid amma sai dai akwai hadisin da ya zo karara akan hani da sa kaya wanda suke jajawur an gane da kyau ko malamai suna hada su akan cewa abin da aka hana shine sa kaya jajawur wanda babu wani launi in ba jan ba jazalla an gane ku ko shi wannan karhanci ne yana tahiya ne akan makruhi ne mutum ya sa ba a cewa idan mutum ya sa yayi laihi sai dai yayi makruhi kai ya sa shi aka yi so to amma idan kasance kaya jajaye ne wanda a cikin su an yi koda burode wanda ba ja ba ko kuma a cikin su an samu wasu zaruruwa wanda aka aka sa a cikin kayan wanda ba ja ba to duka wannan karhancin yana yana huta kenan jajayen kayan da manzo Allah ya sa anan ma'ana akwai malamai suke cewa akwai zane-zane a cikin wanda ba na ja ba kaman zane-zane na hori ko baki sai wani hadisi ne na gaba hadisi na gaba a wajen ku anil barra har yanzu ko haka ne jayyid yace anil barra bin azib radiyallahu anhu an karbo daga barra dan azib yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa ƙala ya ce amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in manzo Allah ya yi muna umarni da abubuwa guda bakwai wa nahana an sab'in sannan kuma ya yi muna hani akan abubuwa guda bakwai amarna bi iyadatil marid ya yi muna umarni da ziyartar maras lahiya wa tiba'il jinaza da kuma bin gawa wa tashmitil atis da kuma yima wanda ya atushewa ya rahamukallah wa ibraril kasami da kuma barrantar da rantsuwa awil muqsimi ko kuma wanda ya rantsuwa kenan da barantar da wanda ya rantsuwa ya ce wallahi sai ka zo gidana gobe ka ci abinci to sai ka mi sai ka mishi ladabi ba matsala zan zo duk da ina da uzuri amma tun da kayi rantsuwa zan je shine ma'anan ibraru ibrarul muqsimi ka barantar da mutumin da ya rantsuwa wa nasril mazlumi da kuma taimaka ma wanda aka zalumta wa ijabati da'i da kuma karba gayyata wa ifsha'i salam da yada sallama wa nahana kuma ya muna hani an khawatimi dangane da me yake da suna zobe au an takhattumi ko kuma dangane da yin zobe bizahabi da zinariya kenan ya hana mu daga yin zobe na zinariya ko kuma da zobe na zinariya wa an shurbi bil fidda da kuma sha a cikin kwano ko kohi na azurfa wa anil mayathiri da kuma almayathir almayathir shine surdi na alharir akwai wani surdi da suke yi sai a yi mishi ado da hariri a aza shi akan doki yana kyalli yana ɗaukar idanu idan ka zamna akan shi za ka je ka wabba akan ƙasa bane kake kamar saman iska ne kake don saboda tabshin shi to manzo Allah ya hana su akan wannan wa anil qisi da kuma al qisi ita ma nau'i ne na wata riga mai walƙiya da ake zakuwa da ita a wajejen Sham wa al lubsil hariri da kuma sanya hariri wal istabraq da al istabraq shi kuma istabraq hariri ne mai kauri wa dibaj da dibaji wanda muka yi bayanin shi a can gaba wannan hadisin da a ce shi kaɗai muka tsaya a kansa za mu iya muhadara mai zaman kanta a takaice a nan barra yake cewa manzon Allah ya umurce su da abubuwa guda bakwai sannan kuma ya hane su akan abubuwa guda bakwai abubuwan da ya umurce su sune wanda muka zano a nan ziyartar maras lahiya bin gawa da kuma yi ma mutum yarhamukallah idan ya atishewa da sharaɗin ya ce mi alhamdulillah in bai ce alhamdulillah baka kyale shi da abun shi amma kana iya ka tunatar da shi an gane da kyau ko wani baka yi alhamdulillah ba alhamdulillah sai ka ce mishi yarhamukallah da kuma taimaka ma dan uwanka lokacin da aka zalunce shi in ga wannan yana yana daga cikin haƙƙin dan uwanka kaga an kwace mishi salula ko kuma ana kokowa da shi za a kwace mishi salula ka kawo mi ka kawo mishi taimako aha na gaba shine karba gayyata aha alisalam eh jayyid eh shi ma bin gawa abin da aka yi so shine za a sa gawar a gaba a sunna an gane da kyau ko sai a tsaya a baya amma idan da uzuri babu lahi akan a shiga a gaba zai kasance misali hanyoyi akwai cunkoso idan kuka tsaya a baya gawar za ta yi taɓace muku kuma abin da ya kama da haka jayi na gaba yake cewa da kuma menene karɓa gayyata ko shi ma wannan mun yi hudu ba mai zaman kanta akan wannan ko da kuma yaɗa sallama anan abin da ake ni da yaɗa sallama shine mutum ya maka sallama ka amsa ka isko shi ka gaida shi sai ma yace manzo Allah ya hane su akan abubuwa guda bakwai wanda su ne muhallu shahid shine sanya zobe na zinariya kinan sa zobe na azurfa ya halatta ga namiji amma mace ita kuma ya halatta a gare ta sa kowane irin zobe take so hatta na zinariyan da kuma sha a cikin kwano ko kofi na azurfa da kuma yin wannan surdi wanda muka yi bayaninsa da wannan kayan da muka zano na hariri wannan shine kenan abinda wannan hadisi ke karantar da mu sai hadisi na gaba an abdullahi bin umar ko shine a wajen ku jayyid malik ke cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa istana'a khataman min zahabin ya yi zobe na zinariya fakana ya ja'alu fassahu fi batini kaffihi sai ya kasance yana sanya dutsinsa a cikin cikin tahin hannunsa masa an gane ba zobe za ku ga a cikinsa akwai wani ɗan dutse yana na mai kyawu ko to wannan shine alfaskin nan sai manzo Allah ya jiyo shi hakan ga dan zobe yana kyalkyali irin wannan yana kyalkyali sai manzo Allah ya jiyo sai sa a cikin hannunsa a cikin nan ne an gane da kyau ku shine ma'ana ya sanya me yake da suna dutsinsa a cikin tahin hannunsa idza labisahu idan ya sanya sa ma'ana idan ya sanya sa haka yake masa fa sana'a an-nasu mithla dhalika sai mutane suka aikata kwatankwacin haka sun ga manzon Allah yayi su ma sai suka yi thumma innahu jalasa 'ala al-minbar sannan wata ran sai ya zamna akan mimbari fa naza'ahu sai ya cire wannan zoben fa qala sai ya ce inni kuntu albasu hadha al-khatama ni na kasance a da ina sanya wannan zoben wa aj'alu fassahu min dakhilin sannan ina sanya tsininsa ko kuma dutsinsa a ciki yace farama bihi sai manzon Allah ya jihwa da wannan dutsin ya jihwa da wannan zoben thumma qala sannan sai yace wallahi la albasuhu abadan na rantse da Allah ba zan ƙara sanya sa ba fa nabadhan nasu qawatimahum sai mutane suka yi jiwa da zabbansu wa fi lafzin a cikin lafazi ja'alahu fi yadihi al-yumna ya sanya sa a cikin hannunsa na dama an gane da kyau ko kina wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can da kamin haramcin sa zobe ya sabka akan sa ya kasance yana sa zobe na mi na zinariya da ya sanya sa mutane don saboda sahabban manzon Allah don saboda koyi da shi su ma sai suka yi an gane da kyau ko to shine da hani akan sa wannan zoben ya zo masa sai ya cire sa a gaban su yayi jihwa da shi yace ba zai ƙara sa sa ba to don saboda kwaɗayi da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin umarni na manzon Allah ido ruhe su ma sahabbai suka hudda zabban nan nasu suka yi mi suka yi jihwa da su tare da cewa suna iya su hudda wannan zoben su aje shi su saida shi a narke shi a mayar da shi wani abu amma suka yi mi suka yi jehuwa da shi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan kina hadisi yana karantar da mu mi yana karantar da mu akan cewa ashe bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin sani a kai tsaye ba tare da an tsaya tambayar ba dan me yasa aka ce ayi kaza dan me yasa aka hana yin kaza zaka yi ne a kai tsaye a duniya babu wani mutum da ya halatta ka koya ido ruhi in ba wa ba in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko iyayenka baya halatta ka bi su ido rihe an gane da kyau ko to idan wani ma shi bai damu da iyayen nasa ba to ko matakka bai halatta ka bi ta ba ido rihe hajiyar nan wadda wadda take ma abin da kake so ko kun sa akwai wanda ya haifi gidan matar shi akan me akan iyaye shi yasa na bada misalin wannan to akwai wanda shi duk wannan ba sha misa kai ba to ko mai gidanka akwai wanda shi mai gidan shi ko wanda karkashin shi yake ci to ko shi bai halatta mi ba ka bi sa ido rihe amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi haka ake bin sa idan aka ce bi na ido ruhi shine duk abin da yace kai in yace ka fada a cikin wuta ka fada in yace ka mare kinka ka mare sa da abin da ya kama da haka wannan shine kenan shi yasa Allah subhanahu wannan ayar bazan gaji da fada muku ita ba wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bai dace ba ga mutumin ga mutum mumuni ko mace mumina idan Allah da manzo suka hukumta wani abu ya kasance suna da wani zaɓi suna da wani son zuciya a ciki ma'ana za su bi sa ne kai tsaye su miƙa wuya miƙawa wannan shine hadisin abin da ke karantar da mu a ƙarƙashin wannan babin yana karantar da mu mi har yanzu haramcin sa zobe na mi na zinariya ga maza an gane da ke ko wannan shine kenan ina jin hadisan sun kare a ciki ko saura nawa guda wani hadisi ne an umar an umar bin khattab shi kadai ne saura mun fassara shi shine kuka ce mi a ƙasa yake an anas ko jayyid to mu je shi dai ne ina tsammani an umar bin khattab ko shi dai ne na umar bin khattab mun fassara shi sai dai akwai wanda basu bin ba lokacin da muka fassara shi shi kadai ne ya saura yake cewa an umar bin khattab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah naha al lubsil hariri ya yi hani a kan sanya hariri illa haka za sai dai haka wa rafa lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam usba'aihi sai manzo Allah ya daga muna in yatsansa as-sababa manuniya wal wusta da dan tsakiya akan lonan haka yace manzo Allah ya musu manzo Allah ya hana sanya hariri sai dai haka ma'ana sai dai kwatankwacin haka ma'ana ya halatta kai amfani da hariri dan kadan a wajen yin bito ko kuma wajen yin hannun riga ko abin da ya kama da haka riwaya ta muslim na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi hani al lubsil hariri dangane da sanya hariri illa mawdi'a usba'aini sai dai wurin yan yatsa guda biyu aw salasin ko yan yatsa guda uku aw arba'in ko kuma yan yatsa guda hudu wannan hadisin akai tsaye yana nuna muna me yake da suna amfani da harir suwa kai tsaye haramun ne amma sai dai ana halatta ɗan kaɗan daga cikinsa wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilin ka'ida da muka kawo alyasiru muktafarun ma'ana abu ɗan kaɗan ana yahisa an gane da kyau ko kawai misalin motsi a cikin sallah ya halatta ko bai halatta ba motsi a cikin sallah baya halatta ko haraka yin haraka a cikin sallah in dai ba wanda ya shahi sallar ba bai halatta ba amma to dan dan dan motsi dan kadan ba babu lahi akan sako kawai misalin sabro ya dallara maka cizo a wuya sai ka me sai ka dan sosa an gane da kyau ko ko kuma ana sallama kana kusan kohuwa sai ka dan jawo ka bude an gane da kyau ko amma to haraka wanda har zaka gusa daga wurin sallar misali an ce idan ana cikin sallah aka maciji a kashe shi ka ga macijin kuma sandar ga ta can bakin kohuwa kusan santimetar guda nawa sai ka watsa da gudu ka ɗauko sanda ka zo ka bige ba za ka ci gaba da sallah ko dan motsin yayi mi yayi yawa to amma kuma wancan da a ce sandar tana kusa sai ka ɗauko ka bige shi zaka mi zaka ci gaba da sallah dan saboda motsin ya yake dan kaɗan ne wannan ka'idar idan ka rike ta abubuwa da yawa za su dan za su za su sauke maka kenan al yasiru mughtafarun abu dan kaɗan wanda aka hana wanda bai taka kara ya karya ba ana yahe shi sai dai akwai wanda su kuma komi karancin su ba a hana su ba a halatta su kamar mi kamar bangaren giya ko kaɗan kinsa da da yawansa shi haramun ne a kai tsaye nan muka zo ƙarshen kitabul libas littafi mai bayani akan kayan da ake sawa to sai mu zo ga wa'anne ka'idodi ne suke ƙarƙashin kayan da za a sawa nan ne za mu kawo su ka'idodi wanda idan mutum ya haddace su to zai san kayan da suke haramun ya sa da kayan da suke a mai da suna ba haramun ba ya sanya abu na harko dai daga cikin abin da ake lura da wajen sa kaya shine a Allah ya kuna libasu min alhariri aw zahabi ka'ida ta harko shine duk kayan da zaka sanya ka tabbatar ba su kasance ba na zinariya ne ko na azurwa na zinariya ko na mi ko na hariri na azurwa ba lahi zinariya ko hariri ka tabbatar da cewa ba na wannan bane abu na gaba an yakuna satiran lil aura ka tabbatar da cewa kayan da zaka sa sun rihi maka al'aura in mace ce in namiji in mace ce ita wancan na harko da aka faɗi duka ba su hawa kanta ita ya halatta sa gaba ɗayan su to wannan ka'idar ta biyu ya shahi maza da mata ka tabbatar da kayan da zaka sa sun rihi maka al'aura to mice ce al'auran namiji al'auran namiji min surra ila rukbataini ko daga cibiya zuwa ina zuwa gwiwa to duk kayan da zaka sa ka tabbatar da wannan ashe kalubalen ku yan balo masu hitowa da me da masu masu yin sallah masu yin balo da kilot babu riga kuma ko kunga wannan bai dace ba kayi balon haka kare kana a cikin laihi dan saboda ka bayyana al'aurarka da kuma masu yawo da turwakar wallahi wannan abun akwai haushi sosai ga duk namijin da yake da kishi dan saboda subhanallah bari mu zo a na gaba Allah ya kuna mutashabbihan bi libasil mar'a in namiji ne ya kasance kayan da zai sawa ba su yi kama da na mata ba an gane da kyau ko kina kayan da zaka sa kai kokari ba su yi kama da na mata ba in mace ce ta yi kokari kayan kada su yi kama da na me da na maza yanzu akwai wani yayi da na gani yan mata suna yi shine yan mata wai na garan bubu da Allah yan mata na garan bubu a asali ba su yi maza ne ke garan bubu to yanzu wai wayewa ce mace ta yi garan bubu ta azahullah subhanallah na sa akwai wanda ba su taba ganin wannan ba to ni dai cikin far accident an gane da ke ko far accident na ga wannan jayyid kin ga wannan bai dace ba ya zo a hadisi karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allah ar-rijal al-mutashabbihin bin nisa aw an-nisa al-mutashabbihin bir rijal ko kuma la'ana Allah ar-rajul yalbasu lubsata al-mar'a wal mar'a talbasu lubsata ar-rajul Allah ya la'anci namijin da yake sa kayan mata ko mace da take sa kayan maza to ka tabbatar da ɗumkin da zaka yi bai kama da na mata an gane da kyau ko na gaba shine Allah ya zida libasu an asfalil ka'abaini ya kasance kayan da zaka sawa in kai namiji ne kada su wuce mi kada su wuce ishiyar kafa an gane da kyau ko abinda wasu ba su so su ji an faɗi wannan gaskiya ce kenan baya daga cikin ladabi na addini mutum ya sa kaya yana take su duk da akwai malaman da suke tawili sai dai akwai doshi na gaya muku da cewa idan malamai suka samu sabani akan wani abu ya halatta yin sa ko bai halatta ba me ya alkhairi kar kai ya halatta take wando ko bai halatta ba asali dukkan sun yi ittifakin mi ana son wando ya mi ya kada ya kada ya rihe ijiyar kafa to inda suka samu sabanin ko shi magana mafi inganci shine na biyun shine ana ana bari ya ya halatta ya wuce ko bai halatta ya wuce ba to abin da zai zai huda ka a cikin duhu shine mi kada ka yi an gane da kyau ko kada ka bari ya wuce ishiyar kahor ko da yake abu ne mai wahala amma yi ma Allah sai an dage ko in ji maroƙiya ko tunda tana so a cika mata kwano yi ma Allah sai an daure jayid na gaba shine an yakuna fi Allah yakuna fihi sarfun kada ya kasance kayan an yi almubazzaranci a ciki kawan mutum ya dumka kayan miliyan guda kun ga wannan akwai almubazzaranci malamai suke cewa almubazzaranci a wajen sha kaya a wajen sa kaya ya shahi wane zuwa wane daidai kudinka daidai hukuncin da za a ma akan kayan almubazzaranci yanzu misalin wanda salarkinsa jika ɗari ne to kun ga idan ya yi tuwahi na jika hamsin ya yi almubazzaranci wanda yake salarkinsa miliyan guda ne idan ya yi tuwahi na jika ɗari biyu ba za a ce ya almubazzaranci ba an gane da ke ko wannan shine kenan shine malamai suke cewa da yake da suna tatafawatul ahkam ko kuma tatabaddalul ahkam hukumce hukumce suna jijiyawa daga wane zuwa wane wannan shine kenan lokaci yayi da na baku tarihi wani wani tarihi wanda zai kara fassara muna wannan na gaba shine Allah ya kuna mimma yahtassu bihal kuffar kayan da zaka sa ka tabbatar da kada su kasance kayan da kafurai kadai suka keɓanta da su ma'ana wannan kayan an san kafurai kawai ke sa su samari wa zai ba misalin wannan kayan da kafurai kawai aka san suna sa su a mini jif a wajen mata ko to wajen maza fa a a da shire ko anya ko ka a zuwa mu yi mu yi barambarama da me an Cote d'Ivoire kun san su da gwara kusan duk guda ko to to da shire asali ga aka san su ga mawaka kun mawakan ma mutanen abin ga kun gane ko kenan ana iya cewa da shiren yana daga ciki wannan shine kenan misali ne kenan na gaba shine na ƙarshe shine an yakuna Allah ya kuna thawba shuhura kada ya kasance kaya ne na shuhura kayan shuhura shine kayan da mutum zai yi wanda babu wanda ke da irinsu ma'ana za ka yi ne don saboda mi don saboda kawai a ce kai kaɗai ke da irin wannan kayan to shine kayan shuhura a hadisi mai ban tsoro manzo Allah yake cewa duk wanda ya sa kaya na shuhura don yin mutane alfahari da ɗaga kai shi ya isa to Allah maɗaukakin sarki zai mishi irin wannan kayan na wuta a cikin wuta Allah ya kare mu na ƙarshe shine Allah ya kuna dayyakan kada ya kasance kayan su kasance matsatsi wannan kuma musan da cewa wai ba ya shahe mata bane kawai da an ce kayan matsatsi shikenan sai ami sai a ce mata a ya shahe hatta maza hatta maza baya halatta sa kayan matsatsi wani kayan ake cewa matsatsi sune kayan da za su iya hiddo siffar jikin mutum an gane da kyau ko in mace ce hudu siffar jikinta gaba ɗai in namiji ne hudu siffar jikin shi musamman abin da ya shahi ciki da mi zuwa gwiwa wanda su ne dama asalin al'aura akwai wanda zai sa kaya wanda zaka ganin babbar al'aurar ta shiga ta nan kana ganin santa kana ganin alamarta kun ga wannan bai dace ba bai halatta ba idan kai wannan ka shiga daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma akwai nau'in mutane guda biyu daga cikin 'yan wuta wanda ban iske su ba zamani na babu su daga cikin sai manzo Allah yake cewa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat wasu mata za su zo wanda suke suna saye da kaya amma kaman zindir suke ma'ana ana ganin siffar jikinsu sai manzo Allah yake karkatattu ne kuma suna karkatar da wasu namiji idan ka sa wando matsatse ana ganin siffar jikinka kamar yadda ka san namiji in ya ga mace ta samu matsatsin kaya yana kallonta amma cikin 'yan banzan maza to haka shi ma za ka samu daga cikin 'yan banzan mata wanda me suke kallon ka idan ka samu matsatsin kaya ka birge su suna biya ma kansu bukata asali ka'ida ce a wajen malamai suke cewa kullu hukmin thabata fi haqqin nisa'i fa yathbutu fi haqqin rijali tab'an illa bi dalil ikhtisas dukkanin abin da aka ce haramun ne mace ta yi haramun ne namiji yayi haramun ne mace ta yi ko dole ne mace ta yi to haka shi ma namiji ya haushi sai da dalilin da yana cewa a wannan na mata ne zallansu ashe sa matsatsin kaya kamar yadda yake haramun ga mata to haramun ne ga maza Allah ya bamu ikon kare Allah ya bamu ikon kiyayewa abuwa ne masu wahala amma sai dai an dage kamar yadda muka ce yi ma Allah sai an daure Allah ka bamu ikon bin dokokinka sannan kuma ka kamu na kwanciyar hankali a cikin kasan mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah